Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau Juma'a biyu ga watan safar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai da sha biyu ga watan Oktoba miladiya dubu biyu da sha takwas. Za mu ci gaba da sauraron fassarar diwanin Maulan Musa Ibn Faidati Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu a gidan shehinmu Sheikh Ibrahim Musa Imam Kaduna. yan uwa kamar yadda muke gani muna tare da shugabanmu Sheikh Sharif Mustapha dan maulanmu Sheikh Ahmad Aliyu Abdul Fatihi radiyallahu ta'ala anhu za mu mika abin magana gare shi ya bude mana da addu'a a karmakallahu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا الكبير اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد شافا زكيا اللهم صل على سيدنا محمد إلى أولين اللهم صل على سيدنا محمد إلى آخرين اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين صلى اللهم الله صل عليه صلاة وسلم محسنة وسلم سلاما محسنا على سيد المحسنين صلى الله وإمام عليه المرسلين سيدنا وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله
alhamdulillah yan uwa muna cikin izin ausaful qura za mu tashi harfu sini salamun ala ihnin wa bil arisi malam muhammad ridwan zai ja mana karatun diwani malam muhammad bashir yusuf zai ja mana karatun shehin mu sheikh ibrahim mansur imam zai mana fassara akramakumullah bismillah
لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله أقلامنا وحاول قوسنا لا إله إلا الله ألا مشارب خير الخلق فأقوات خلقه لا إله إلا الله ألا وأعظم ملك ساس كل نفوس لا إله إلا الله الله الله الله وقال أوسغت نسق لجمادات إنه لا بدال مغنوك كذاب بقميص لا إله إلا الله الله الله الله وقال بارعت في الإل بعود في سره وتواءه للرشد كل رئيس لا إله إلا الله الله الله الله وقد سعى قد أسقاه كل مجرم وقد أبقت به أريسي عليه صلاة
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الفاتح لما خفي من معاني الألفاظ والشكر له على ما من به علينا من مصاحبة الأيقان والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائد إلى طاعة مولاه بما وعى من اللين والإجلال وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين أتنوا بالعلم تعلما وتعليما حتى كثر فيهم العلماء والحفاظ أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته za mu ci gaba da sana'armu wadda muka fi ƙwarewa cikinta ita ce soyayyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam na'am Bismillahir Rahmanir Rahim.
da sunan Allah mai rama mai jin kai Harfus sini.
shehu radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu annabi ali yace harfus sini wato a kira'an warshu kuma harfus sini a kira'an hafsu Salamun gaisuwar aminci ala ihim ta tabbata a bisa rijiyar da ake kiranta ihilu wa dirari da kuma rijiyar da ake kiranta arisu wadda ta haɗe zoben manzan Allah. Sallallahu alaihi wa sallam.
ilani Alƙalin mana wani gosi da tawadata tahim suna yin bege na ha zuwa katarnin waɗannan rijiyoyi guda biyu ihilu da arisu ba ma ni ba alƙalami na ma na ƙaunarsu tawadata ma tana ƙaunarsu. Mm.
masharib khairul khalqi ka san abin da ya sa muke kaunar rijiyar inu da rijiyar alisu a a to dalili su ne wurin shan ruwan fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam a nan ake ɗibo mai ruwa a rayuwarsa yake sha shi yasa muke kaunar su
sabwata khalqihi wanda shine tataccen halittarsa wa azamu malikin wa'azan mulkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi girma daga duk wani sarki sasa kulla nufusi Sasa wanda ya mallaki kulla nufusi dukkan zukata wata baraha wa kama bitin laiha. Duk wani wanda ya mallaki zuciya bayan annabi. Kuma shi ba a fili ya yi ba. Warai kuwa. Kar ka ɗauka wai addu'a ya yi ko asiri ya yi ko rubutu ya sha. Ko da ya ɗaura a haka ko ya mallaki zukata kuma da ya mallaki zukatan bai sa san rai ba sai ya tura su ga Allah. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam.
nufukul jamadati wato muryoyin itatuwa da duwatsu wa qad afsahat hakika sun yi bayani innahu sun ce cewa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama la afdalu makhluqin wallahi shine biyayyen duk wani abin halitta ghada wanda ya yaki bi khamisi da bataliyoyi da sojoji marasa tsoro bi khamisi wanda ya yaki da bataliyoyi da sojoji marasa tsoro safai kaga mutum da takobi ga yawaci na wuce amma sahari zai karyo reshen yace ya raka shi a guje Mm.
ujmun wato bai bayi waɗanda ba larabawa ba wa qad bar'at hakika a yau sun kware fil ilmi a fagen ilimi bi sirrihi saboda sirrin kaunar manzan Allah sai ka ce shi shehun yake ambatan kansa Ka duba yadda yake yin shiga cikin larabawa shehu ya tsaya a gaban larabawa yana huduba yana huduba wani ba larabe ya taɓa wani kusa da shi ya ce ma haza bashara aka ce kamar da ce in- in haza illa malakun karim ya ji maganganu wala ya rasa da kai da suke shi ne ce to fa baƙaƙen fada da kake gani a yau sun kwari a fagen ilimi amma da sirrin halifancin manzan Allah ta ce kansa yake magana
kullu ra'isi wato duk wani shugaba da ka sani wa bara'ahu yana manzan Allah biyayya lirushdi saboda wato shirya da ya samu saboda shirya da manzo Allah ya bashi ashabuhu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa qad sahaqat hakika sun niki kullu mujrimin duk wani dan ta'adda biyar arisi rijiyar nan mai suna aris wadda ta haɗe zoban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa kad abaqat haqiqa ta tararu biddi da kamshin zoban manzon Allah da kashi da ka doshe ta kawai kamshi za ka yi saboda zoban annabi ya fada ce to za ka kamshi kurum
عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata a gare shi ثم سلامه wannan amincinsa da وآله iyalan gidansa da وصحبه kuma sahabbansa قد سخروا waɗanda hakika suka kyautata بنفيسه tattakau suka yi kyauta da nafisi da dukiyoyi masu tsada eh, sahau suka ba da kyautar zukatansu suka ba da kyautar dukiyoyinsu na halal na
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله تكدرت الدنيا وزلزلت الأرض وغيرت رب الموت فآدم المعبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سلام المصطفى كل إله بفضله ينير لنا فاستعن به يرفع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله هو البار وهو المصطفى الأقرب وجوده به فاضت الأنوار واتسع الفيض لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وقد آن منه أن يجود بنظرة فما سود ترد غير قاها وتلبد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وقد جاءنا منا رؤوفا بكلنا رحيما حريصا حقه دهر لن نقبل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وقد بلغ المختار أتى أمانة وناسانا كلا وما سائل البعض وقد ساد سودانا بحب نبينا وقد ظل بيد في سرائرهم بحر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة نراته يتلها حيث ما نمضي عليه صلاة الله ثم سلامه تجرد لنا الأنواع والنبت والأرض لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول
ثم سلامه وآله وأصحابنا على الدين قد عبدوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
عرف التائب نعم شيخه رضي الله تعالى عنه وارضاه وعن ابي امين يشي حرف التاء اجراء ورشو حرف الباء اجراء حفص الدنيا كان ولا الدنيا تام تكبرت خزانيا تكدرت تاغرب وزلزلت الارض حتى كي غاشي ما انجل كذا القصه rabbar mustafa wato ubangijin annabi abin zabi wata wuruka wato wani ba kai ba adam rabban mustafa ya ubangijin annabi abin zabi mun kawo kuka wagairuka domin cewa wani ba kai ba adam rashi ne mahadu tsantsan rashi duk wanda ba kai ba ba shi ba ma maganin shi
al-mustafa annabi abin zabi babul ilahi wanda shine kofar ubangiji fa anta babul lahi ayyu mri'in wa fahu min gairika la yulkulu asa kadan ya rage masa da bifadlihi falalar ubangiji yunilun ala ya sama mana basdan yalwa bihi wanda da wannan yalwa ne yurfa'u qabdu za a ɗauke mana dukkan kunci wato baddu ilimi qabdu jahilci baddu ma'rifa qabdu hijabi an gane ko baddu harki qabdu duhu duk abin da zuciya ba ta so sunansa qabdu duk abin da zuciya take so na alkhairi sunansa baddu to shi ne yace kaɗan ya rage manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shi ne ƙofar Ubangiji da falalarsa zai sama mana yalwa wanda da wannan yalwa za a raba mu da kunci. Alhamdulillah. Masha Allah.
wal baharu Kai manzo Allah teku ne.
wa al-mustafa Kuma shi ne abin zabi.
al-qarman Gwarzon sadauki.
juduhu Ka ga baiwarsa bihi da shi ne al-anwaru hataki fabat suka kwararo mana.
wal faydu wattasa al-faydu Wata sa alfaidu sai faida ta cika duniya. koginta ya ambalo daga ƙarƙashin ƙasa du ya mamaye ko ana baya rufi ya tsaya a jiko saboda ka wata sa alfaidu ma'anan faidu alkhairul kasiru wal madadul kasiru shine faiba in ka dan ce faiba alkhairi mai yawa ba za ka iya ware wani abu ka ce shine faida kuɗi faida ne ilimi faida ne mulki faida ne sanin Allah faida ne walittaka faida ne ganin manzo Allah faida ne shi yasa kace gani yanzu ma ma manta ma da faida ma hakikar ma yanzu kuɗi kawai Allah ma da ka sai mota za ka jana haba ma faida ta buɗe ba ka zuwa gidan wani faida ta buɗe wai ka san ma'ana ana cin nama shi ne ma'ana so an mai da abin ma ya zama wani rudu kawai masu duniya su ne na Allah a yau mutanen Allah an mai da su fansa saukar wanda ya je jefa kai cikin irin wannan rudanin na wannan zamani
wa qad ala minhu wa qad ana haqiqa ya kusata minhu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yajuda da ya yi mana baiwa bi nazratin ya kalle mu ko da so daya Eh, eh, ya kalle mu asudu bakaken mutane waɗansu daga cikin bakaki fama tarju wato asudu bakaken mutane famatar ju ba sa kwaɗayin ghayra daha wani mutum ba annabi mai tsarkin zuciya ne shi ya zalunta walan sudu haka nan su ma fararen da bakake da farare ba abinda suke kwaɗayi sai annabi kawai
wa qad ja'ana hakika annabi ya zo mana minna daga cikin mu mu mutane ba aljanu ba ba mala'iku ba daga cikin mu shine minna ai mun jinsina daga irin jinsin mu ra'ufan mai tausayi ra- bi kullina da baki ɗayan mu yana tausayin mazajen mu yana tausayin matayen mu yana tausayin manyan mu yana tausayin ƙananan mu yana tausayin mawadatan mu yana tausayin talakawan mu yana tausayin sarakunan mu yana tausayin bayi a cikinmu
rahiman mai jin kai harisan mai kwaɗayin samun alkhairi gare mu haƙƙahu ka ga haƙƙin manzo Allah da ke kanmu lanka kudu har abada ba za mu iya biyan shi ba addahara matuƙar zamani wato almatu wannan laƙar ja'akun ci eh laƙar ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina rahurur rahim kawai shi ne aka zuba shi a baiti daya وقد جاءنا من نار رؤوفا بكل نار رحيما حريصا حقه دارا لن نقبل aka wuce wurin
almuktaru annabi abin zaɓi ko ka ce zaɓaɓɓe daga zaɓaɓɓu wa kad ballaga hakika wato ya isar da saƙon manzanci adda amanatan adda amanatan adda amanatan ya ba da amanar da take hannunsa wa nasahana ya yi mana nasiha kullan baki dai mazanmu da matanmu wa ma sa'ida al-ba'du amma kash waɗansu daga cikinmu ba su arzuta ba wasu ba su yarda da nasihar da yi ba
sudan wato waɗansu daga cikin baƙaƙen mutane wa qad sada hakika sun zama shugabanni bi nabiyina saboda soyayyar da suke wa annabinmu dubun waɗansu daga cikin fararen fata kuma wa qad zalla hakika sun kaskantu dubun fi sara'irihim dubun wato saboda sun kulle kiyayyar annabi a zuciyarsu ga baƙaƙe sun zama manya ga farare sun zama wulakantattu me ya mai da baƙaƙe manya san annabi Sallallahu alaihi wasallam. me ya mai da farare kaskantattu kin annabi ومن حبه تبيض سود وبغضه بيسود أقوام لأو من البيض وهذا بحمد الله تسليم ربنا له الحكم والتصريف في الحب والبغض
عليه salatu lahi صلاة الله يتبتع قريشي salamu ومن من شنسا wannan salati mara wato a rika ganin mu fi a husniha cikin katangar wannan salati haifuma duk inda muka shuɗi duk inda muka wuce a gan mu cikin dafahin salati eh mana sai dai mutum ya kalle mu kawai ya haɗe yau amma ba za mu ci wallahi sai dai kallo ma Mm.
alaihi salatu salatin Allah ya tabbata a gare shi kuma sannan salamu amincin sa tajudu lak wannan salati ta yi baiwa a gare mu al-anwa'u wato ta ba mu ruwan sama wan nabtu da kuma tsirrai wal ardu da ƙasar da za mu shuka amin Mm.
alaihi salatin Allah ya tabbata a gare shi kuma salamu sa da yaran gidansa wa da ashabi kuma sahabbansa
kada waɗanda hakika suka kwadaitar da jama'a ala dini a bisa yin riko da addini a da tasirin gidan
لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله سبحانه خير الخلق بقالتي فروزا وقد نلت منه السر والعلم والكنز لا إله إلا الله الله الله لا إلا الله الله الله إمام وهادي في مشاهد دهشات لدى عالم الرواه قد أودها الرمز لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله الله الله بلغ بربي قبل أن تخرق الأرض لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله الله الله فقال جميع الرسل مقاله الجيد وكل نبي ثم من عرف الميت فكان معمل كل لكل قائد فمنه جميعا ما إلى الرسل قد يوزع لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله عليه صلاة الله ثم سلام ونالوا بها الأنبياء والرشد والفوز عليه صلاة الله ثم سلام تزيل دفاع القلب والهمز واللمزة لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله يا الله عليه صلاة الله ثم سلامه تقيني يا شر السهر والضرب والوقت عليه صلاة الله ثم سلامه تسكير لداري ولم قل كسل لا فزع لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله الله عليه صلاة الله ثم سلامه وآله وصحبه قد أمرنا بهم إيضا لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله أرم السائل شيخ رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأنا به آمين يأتي حرف الثاء أجراء ورشو حرف الزاي أجراء حفص حب خير الخلق كان سويير بيير حديثة سواء سواء يا شبة المندى فوزا فوزا وتذكره في سندي أشكل زوجياتا وظننت حقيقة ناساني السر wato asiri na hakika والعلم da ilimi na shari'a والكنز da taskar da abin cikin ta baya karewa منه daga manzon Allah
إمام shi annabi shugaba ne wahabi kuma shi ne shiryawa ne في مشاهد a cikin وحشد dukkan magana mai rikitar da bawa لم lalle ka halara da ka sani wajen an shiga mutum zai iya dimaucewa to manzo Allah zai shirye da kai da zaka لدى عالم الأرواح a yayin da aka yi za- wato zaman a alamul arwa a wannan zamani wanda aka yi zama a alamul arwahi قد أوضع الرمز hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya warware isharar tambayar da Allah ya mana in ba dan shi ba ba wanda zai yi amsa ba. zaman da aka yi a alamul arwahi shi ya warware matsalar ko kuma isharar tambayar da Allah ya yi
مهما الحق wato lokacin da Allah ta'ala
آل ya ce تجليا lokacin da ya bayyana tajalli ألست برب ya ce aini ne ko kuma wai shimbani ne ubangijin ku ba قال sai بلي manzo Allah ce kwarai kai ne ubangiji lallai kai ne ubangijin mu قبل أن زخرف العزى tun gabanin kafirai su kawata bautar gunkin uzza haka haka جميع الرسل wato dukkan manzanni فقال kowannen su shi ma sai ya ce ما قال مرشدي abinda mai shiryar da ni shugabana ya faɗa وكل نبي sannan kowane annabi shi ma ya faɗa ثم من عرف ulmai sannan waɗanda suka san bambancin martaba da haƙiƙa waɗanda suka mayyaze abin da ake nufi su ma duk sai suka faɗa wato wannan yana kawo mana maganan alkawari ne da aka yi tun wato zaman alimin arwa Allah tabaraka wa ta'ala ya yi tambaya ya gaya mana a cikin alkur'ani magwayi bismillahir rahmanir rahim وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى wannan sai suka amsa suka ce an tarabbuna bala an tarabbuna kwarai kuwa lalle kai ne ubangijinmu wannan aya ta sauka ne a cikin sha'anin wannan alkawari wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi saboda ranar kowa ya amsa sai bayan an zo duniya kuma sai ake saba da kawai shi yasa ce kullu mauludin yuladu ala fitratil islam illa anna abawaihi yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kowane mutum da ka sani ana haihuwar shi ne a bisa ainihin fitra ta musulunci sai an zo duniya ko da iyayensa su mai da shi ba yahudi in yahudawa ne kenan ko kuma su mai da shi ba na tsari idan kiristoci ne kenan ko su mai da shi ba maguji idan su maguzawa ne kenan to Allah tabaraka wa ta'ala ce alastu bi rabbikum wai shin ba ni ne ubangijin ku ba to sai suka amsa Allah tabaraka wa ta'ala a wannan lokaci ba ba a halicci Adamu ba ballan sana ƴaƴan Adamu babu Adamu alayhi salamu babu ƴaƴan Adamu a wannan lokaci waɗanda aka ambata a wannan wato wannan aya baki ɗayan su rasassu ne ba su sai Allah tabaraka wa ta'ala kuma sai yi magana da su a matsayin ba su kasan wannan iko na Allah ya kai iko ku Allah yana iya magana da babu kuma ta bashi amsa bata isa ta ce wai babu ba sai yasa manzo Allah ne ya kubutar da saboda duk wanda bai san annabi ba to anan ne kamata ya sani a lokacin da aka yi tambayar ba ba Adamu ba ‘ya'yan Adamu, amma abin da ke tsakanin annabi sallallahu da Allah, manzo Allah sallallahu ana cikin wannan hali na rashi sai ce ai ba uzuri bane a gaya wa Allah wai babu amsa masa kurmi bane an tarbuna ya san ko shi yasa a wani wuri shi yake cewa to manzo Allah sallallahu wato ya samu da wata irin samuwar da rashi bai riga ta ba rashi bai riga annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan babban magana ce mai hankali mai zurfi zai tunani zai gane wasu abubuwa masu amfani a ciki to a wannan lokaci ana cikin alamul arwa shi ne gaba ɗaya ana wuri ɗaya da kaka da uba da ɗa da jika da kowa da kowa rayukan suna wuri guda al'arwahu junudun mujannada fa ma ta'arafu min ha italafa ma tanakar min ha ihtalafa rayuka gaba ɗaya suna wuri guda ne waɗanda suke cuɗanya da juna suke kusa sai soyayya ta shiga tsakaninsu waɗanda kuma ba su kusa da juna in an zo duniya sai kaga ana ta wani rikice rikice saboda dama ba a zauna tare ba to shine dalili to Allah tabaraka wa ta'ala yi yi tambaya a wannan lokaci rayukan sun yi sahu uku kowane sahu uku a kowane sahu wato akwai sahu uku kuma sahu uku kowane sahu uku yana ɗauke da sahu uku na farko shine sahun annabawa a cikin wannan sahu uku akwai mutum uku akwai annabawa akwai manzanni akwai manzanni akwai annabawa akwai waliyai sahun farko ke sai sahu na biyu shi kuma akwai mutum uku a ciki akwai muminai akwai shahidai akwai salihai sai sahu na uku shi ma akwai mutum uku akwai mushrikai akwai kafirai akwai munafikai haka a ci to lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wannan tambaya a nasi rabbikum to ana cikin rashi shi wannan wurin nan wato manzala ba wani saboda manzala shi ne liman a a yadda aka yi sahun nan guda uku to manzo Allah shine liman sallallahu alaihi wa sallam to ba wanda annabi bai sani ba shi yasa manzo Allah da ya dinga bawa sahabbansa tarihi akan lamarin duniya tun daga farkon duniya sai da ya gaya musu wanda za a yi ba na ƙarshe za a yi tashi alkiyama ba abin da annabi bai faɗa kai har alkiyama ya san ya san tashi alkiyama sai dai tana daga cikin ɓoyayyun ilimin da ba a ce faɗa ba akhadha alayya al'ada bi kitmanihi sanin ranar da za a yi tashin alkiyama yana cikin ilimin annabi amma kuma yana daga cikin ilimin da aka gaya masa cewa ya boye ba da ma ya faɗa so da kamar zalla sallallahu alaihi wasallam
sallallahu alaihi wa sallam ya san kowa da kowa ya san kowa da kowa kuma ya san duk abin da zai faru har zuwa ranar alkiyama kai ba ma shi ba khalifofinsa duk wanda ya gaje shi ya zama khalifansa to shi ma yana da wannan yana da wannan rabo a cikin wannan ilimi akwai salu dan abdullahi tussari wali ne ya zama khalifa daga cikin khalifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa sallam yana cewa arabtu talamizati min yawmi alastu bi rabbikum wa urabbihim fi adlabi abaihim ila yawmina hadha yace na san almajiraina tun daga ran da Allah ya ce alastu bi rabbikum a wannan wurin da ake cikin rayuka na san wannan almajirina ne wannan almajirina ne sannan ina renan almajiraina suna cikin tsatsan iyayensu kamun babanka ya auri babanka ina hango ka har ka zo ka sauka a cikin mahaifa har ka sauka a cikin wannan duniya duk inda na ganka na san ka to wannan saharu kenan fa ina ka shehu kenan radiyallahu ta'ala anhu wa nabi amin ya taɓa waɗansu almajiran shi guda biyu sun taɓa zuwa wurin shi ɗaya zai karɓi ɗarika shi kuma ɗayan ya rako ɗayan ne shi ba ɗarika ta kawo shi da aka zo karɓar ɗarika shi wanda zai karɓi ɗarika ma shi wujan bai ba shi hankali ba da suka zo dai aka gaisa to to ma da ɗarika za ka rage to babu ne sai a shi wujan sai kira sunan wancan abu ta'ala wani ne kake har yanzu kai baka zo ba kujerar ka tana nan tana jiran ka kai almajirin mu ne tun alamul arwa ka tambayi mahaifiyarka lokacin da ta ɗauki cikinka ba ta faɗi ba za ta faɗa kan wani dutse ta ji an tare ta mu ne muka tare ta saboda karka cutu amma da aka haife ka ba a haife ka da wani tabo ba a kanka daga wannan faɗuwar da ta yi ka je ka gaya mata wannan da ya je gaya mata ta tabbatar masa sai gashi ya dawo ya karba kuma sai da ya hau matsayin da ya hau to akan wanda ne zaka ji cewa yana cewa sawfa yandamu man kasara fi haqqina hina yabdu anna al-kull fi qabdati duk akan wannan abubuwan ne wanda bai sani ba sai ya dinga zagin su waɗannan manya wanda ya sani kuma sai ce alhamdulillah ashe wannan khalifan annabi ne so da duka waɗannan matsayi ne na annabi ba matsayin wani bane khalifanci ne kawai nashi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sallallahu alaihi wa sallam shi ne shugaban dukkan mawjudatu lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi tajalli ya bayyana ya ce alastu bi rabbikum ai ni ne ubangijinku to shikenan jin wannan duk rayuka sai suka yi halaka a cikin tauhidi kawai sai suka sake bacewa kurin ba su alastu bi rabbikum jin wannan duk rayuka sai suka bace aka neme su a karasa sai annabi ne kawai yawan su sallallahu alaihi wa sallam yana cewa bari sai ga su suka dawo kai kasu shi ya samar da su yana amsawa bari sai ga su sai suka ji abin da ya ce waɗanda suke gaba su suka ji manzanni annaba da waliyai su ma suka ce bari ai kai ne ubangijinmu a na baya su ma sai suka ji su ne muminai da shahidai da salihai su ma suka ce bale an tarabbuna to na baya din sun yi nisa da yawa da mushrikai da kafirai da munafikai sai suka ji amma a cikin gingidin gafala ne suka ce wani suka bale sai ce ko balo bale ko balo aka tana ta wannan abin sai su ma suka amsa amma a cikin shakka shi yasa da suka zo duniya sai suka zo da shakka da mushriki da kafiri da munafiki har kullum cikin shakka suke to shine ma'anan bali qala muhammad haqqu qala tajalliyan alastu bi rabbil قبل أن ذهبوا الأزدى فقال جميع الرسل ما قال مرشدي وكل نبي ثم من عرف الميزة
fakana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance amamal kulli shine shugaba a gaban kowa qa'idan kuma lil shine kulli jagora ga kowa da kowa faminhu amma kadi uza ma qad yu'za abinda hakika ake danganta shi ila rusli zuwa ga manzanni jami'an baki daya faminhu daga manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ka ji daga yau duk abin da ka ji an danganta wa wani manzo ko wani annabi ko wani kudubi ko wani fardi ko wani jan- jami'i ko wani gausi faminu kayan nashi ne. wannan an bashi ne an bashi ne zo ya tallata su amma ne kayan annabi sallallahu alaihi wa sallam alaihi salatu llahi salatin Allah ya tabbata a gare shi ثم sannan سلام amincinsa da بها albarkacin wannan salati أنالوا in samu الألياء matsayi wanda yake madaukaki والرشد da shirya da والفوزان kuma rabauta عليه rabin Allah ya السلام tabbata a gare shi ثم wannan سلام amincinsa تزيل wannan salati ta gusar da بخاء القلب kazantar nan ta zuciya da والهمزة kyafce da kuma واللمزة yafuce عليه صلاة الله rabin Allah ya tabbata a gare shi ثم wannan سلام amincinsa سكينيا wannan salati ta kiyaye ni شر السير sharrin kowane irin asiri والضرر.
Kasan asiri kala kala ne ba kaga akwai kulumboto kana ji ko akwai tsaki akwai siddabaru akwai kulumboto algo akwai wani abu da ake kira yama yama kana ji ko to wato shi yasa ka ce wai za ka yi dafa'i akwai wurin da wallahi duk dafa'in ka sai an fasa ka sa'an nan kawai حماني رسول الله عن كل رامه على رقم قاج للبراد ورائه حماني رسول الله عن مكر ماكر وشؤن الذي شؤن وكل الجوائي وسير الذي سير وعين لآين فمر متري كم سعادي مسالي saboda ka wanda ya dafa da annabi ba zai hudu ba amma idan misali shi asiri kowanne da irin garkuwar da yake kare shi idan wannan garkon da kai na na dabaru ne to idan aka yi maka tsafi ba idan wanda kai kuma akan tsafi aka yi aka yi ma yaba yaba ba Eh, to ya za ka yi kenan saboda ka shi ne mala ka sa annabi kawai a gaba sallallahu alaihi wasallam shi ne yace to wato wannan salati ta kiyaye sharrin kowane irin abin والدرب da kuma duka da ice ko da bulala وهو da kuma كذا mali da hannu عليه صلاة الله Salatin Allah ya tabbata a gare shi, ثم sannan سلام amincinsa, تسكر ka لي sa abin da ya ya kawo na akwai waɗanda za su yi maka asiri su yi gudun boto su yi su dabaru su yi yama yama su yi duk abin da za su yi in ya gagara kawai sai su sa a kama ka su yi ma mugun kadabi ko shari'a ma duka to wannan duka sun wuce kiyar shi ne shawai ce to asiri bai shi ne ba kar duka ma ya zo inda nake wadar ba wani waksa ba maganar duka ballantana wani ya mare ni ka san mu ce ma asiri ya ma asiri ya ce kulla ma shari to sai a je a kulla wani abin da za a ce a kira su a kira su duka wannan kiran ba dan Allah bane so yake kai wata magana ya mare ka wurin sai ya ji ya wuce eh to shi ne ya ce to duk wannan karin da su
تسكر لي wato wannan salati ta mallaka mini لك ذا da hari zamanina da kuma mutanen zamanina ولم أرك ذا ya Allah kada ka bari a tokare ni لك ذا tokari eh mana kar ka bari a mangare ni ko a tokare ni ba zai mutu wani kuwa عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata a gare shi ثم sannan سلام amincinsa da وآل iyalan gidansa da وصحب kuma sahabbansa قد أمنا waɗanda haƙiƙa aka ba mu girma bihin saboda su نعم kwarai kuwa saboda su aka ba mu girma a halin baiti ba haka kadri ne gida gida Ok, to, kawo ba su ba su.
الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله لا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله لا الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله قليلي صفا وقتي ودمالي المس ولم أعر لي سب العليل دواقة الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله يا ولا كريما يا ولا أمينا كرامة فما حبه إلا السعادة والقسم الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله فمن جوده الكونان والأمر ثم ما تعالى وهو بالمصطفى رزق من يرضى الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله رسول السماء في القلب دارا مواهدا وما ثم من يكفي وتم له البشر الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله وكان رسولا حين آدم دينة وما أم فمن جدوى لقاوي ومن لقد الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بعيد القبض ينتهي بالمسجد الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله عليه صلاة الله ثم سلامه وتعالوا سدوري ثم شكلي كذا النقد الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله عليه صلاة الله ثم سلامه يزيد كرام الشيب والكبر والشمس الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله عليه صلاة الله ثم سلامه وآله وصحبه في سوى الدين لن يسوى الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله
harful ha'i to shehu radiyallahu ta'ala anhu arbahu annabi amin yace harful da'i a kira'an warshu harfu a harful ha'i a kira'an warshu harful da'i a kira'an hafsu Khalili ya kai aboki na badadi safa waqti zo in gaya maka ka sani cewa lokaci na ba ya tsarkaka wa tamma li al-basqu sannan na samu cikar sakin fuska a wurin manzan Allah lokaci na ya yi tsarki don me tammaliyar fasu na samu cikar cikin fuska daga annabi wanda ka saka mun fuska ka san ma'anar cikin fuska faɗi duk abin da kake so walam ara ni ban taba gani ba dawa wato ban taba ganin wani magani ba kaddu ko da so daya lissabbi dalili ga masoyi wanda yake mara lafiya a ce wannan mutumin ba wani ciwo bane soyayya ce ta kama shi wani da bashi magani ya zai warke a bashi abin da yake so kawai wazaka wato wannan kuwa ya kasance ne karamatun girmamawa ne daga Allah liman ya hawal amina ga wanda yake kaunar annabi amintacce fama hubbuhu dan annabi bai zama ba illa sa'arati sifa ce arziki mara iyaka wal kisbu da kuma rabu mai girma
alkaunani wato mutum da aljan fa min judi daga baiwar manzo Allah ne wal amru aka halicce su eh duniya da lahira ko mutum da aljan an gane ko ko aljanna da wuta duka fa min judi daga manzo Allah daga baiwar manzo Allah aka halicce su wal amru da kuma umarnin da ake ba su ku yi kaza ku bar kaza ku yi kaza ku bar kaza duk daga baiwar annabi summa ma ta'ala Allah ta'ala sannan kuma duk abin da kaga ya ɗaukaka shi ma daga annabi wa hubbul mustafa kai malam in takaice maka bayani kaga san annabi abin zabi rabu man yasdu yana cimfike duk wani wanda ya cimfi idan kana so ka ji ana cewa ga wani makiyin kawai shi sunan shi ki gudu to kai ta san annabi san annabi ya zama wuridinka ran da kuka haɗu dole ya arce a kwarai kuwa sabu da ya zo ne ya rage ba sai shi gude gudu ba kawai shi ke
rasulun manzo ne sawa da ya zauna fil a ghaibi cikin kogon gaibi daharan tsawon zamani ma da yana halwa mu'sidan abin kadaitawa wa ma samma man yanzu babu kowa canan kamar yanfi wanda zai kore wa halara kishiya babu sai shi wa tamma lahul basdu ba ya samu cikakkakin fuska daga Allah shi ba Allah ya saka mai fuska ne kuma sai saka mu fuska
wa kana rasulan manzo Allah ya kasance manzo ne ina adamu dinatun wato manzo ne aliman bi risalatihi wa adamu bainal mar'i wa din hina adamu dinatu wa ma'um shine ma'anan kuntu nabiyyan aliman bi nubuwati wa adamu bainal mar'i wa din to wa kana manzo Allah ya kasance rasulan manzo ne masani da manzancin sa hina adamu dinatu a lokacin annabi adamu yana tsakanin yumbu wa ma'un da ruwa faman jadwa famal jadwa babu wata kyauta wa man khabdu wai wa mal khabdu ballantana wani bagamniya limamin ga mutumin da yake halakacce
alaihi salatu lahi salatin Allah ya tabbata a gare shi thumma salamu wannan amincin sa salata wannan salati yansahib al-basdu wato ya koro mana yalwa da wadata wa aida al-qabdu bayan kunci da talauci
amin alaihi salatu lahi yan kunci ya yawa ana karanta wannan yanzu yanzu nan zaka ga baje wace wace eh kwarai ko malam yanzu zaka ga abubuwa su zo
alaihi salatu Rafin Allah lahi ya tabbata a gare shi, thumma sannan salamu hannunsa wa ta'alu wannan salati ta ɗaukaka rubuce-rubuce na, thumma shakidu sannan wasance-wasance na, tazannabdu sannan ɗugo-ɗugo na, wato duk wani rubutu da ne wannan salati ta ɗaukaka shi da wasali da ɗugo.
alaihi Wannan karatu ne ba, ba wai wasalin da kake zato ba ne wannan. Wannan wasu maganganu ne ake yi, almajirai ne, hawa-hawa, muridansa da mukaddamansa da khalifofinsa. kalibofinsa su ne rubutunsa mukaddamansa su ne wasalinsa muridansa su masoyansa su ne dubansa
alaihi salatu lahi salatin Allah ya tabbata a gare shi thumma sannan salamu amincinsa darani begina yazidu yana ƙara mini ashuru Wa- a- ashaihu shi ne farko ashaihu furfurata yazidu wal kibru wal kibru da tsufana washambu da wato gwarzanta ta yazidu garani yana kara mini begen manzan Allah. Ya ba a ce ai ya gaji ko? To wai lokacin da ya kamata a gaji lokacin shi ke kara tarki ba. Allahu akbar
عليه صلاة Salatin العالم Allah ya tabbata a gare shi ثم sannan سلامه hannunsa da وآله iyalan gidansa da وسابه kuma sahabbansa لن يسدو lan yasu waɗanda ba sa a ba ba sa yin timbi في سوى الدين a cikin wani addini duk abin da ba addini ba ba za su yi timbi a kansa ba su dage ba
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ذكرت رسول الله ذكرى تلفت ذي بشيء سواه الدهر لم أتلذ بي وهل تم كيد المصطفى وجماله وهل تم منهاج سواه ومنجزي زريني يا ذا المال همي ووحشتي وما همي ميلا وعين تلذذي زريني بابناء الامين فانه ملل كالممالينا وذكراك يرجي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها الفعل واصلي كالذي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها على كل جهد ذي عليه صلاة الله ثم سلامه وآل مصعب حائم وما
yan uwa yau ne muna ta shan almustafa almustafa ko saboda jikan mustafa ne ya zo oho sai bi mustafa kuma jikan maulana muhammadu mustafa kusan ɗaya ne cikin harkun da aka rasa ba mustafa kuma ga sai bi mustafa a zo a rufin zalim maulana shakar rufati da kansa ya masa shaida kuma tekun da yake rubuta wa ‘ya'yansa wani lokacin Allah da za mu karanta da aji wasu abubuwa irin waɗannan. Na'am, harfin zali wato harfin zali a kira'an warshu, harfin zali kuma a kira'an hafsu.
zakartu rasulallahi Sallallahu alaihi wasallam. Na ambaci manzan Allah,
zikira talazzuhi wato ambato irin na jin daɗi ba ambato irin na mantuwa ba.
bi shay'in Wato, lam atalazzazi.
na'am domin ni ba na jin daɗi bi shay'in da wani abu siwahu idan ba manzon Allah ba.
at-tahara Matuƙar zamani.
wa an samma ghayru mustafa Wai shin cananka akwai wani abin jin daɗi ba annabi abin zaɓi ba?
wa zamalihi Da kuma kyawunsa?
wa an samma min hadin Wahal sama wai shi in tambaye ka cananka akwai wani mai shiryawa?
wa munqizi Kuma akwai wani mai tsamarwa?
siwahu Idan ba manzon Allah ba. sallallahu alaihi wasallam ya salma ki ya ke salma zarini ki abu da ni ya hammi wato in ji da abin da ya damu ne yake damuna wa shati eh da kuma kewa ta ki bani in ji da abin da yake damuna da kuma kewa da nake ciki Ogasi ina gogayya da mariran dacin soyayya. Wa wannan daci kuma shine ainihin talabi ainihin hakikalin jin daɗi na. Kaga ba kuma Allah akbar. Allah akbar. Zari ne duk wanda ya karatu a makarantar soyayya bai samu shi Ibrahim ba bai samu da Allah ma in dai san annabi ake magana. Sallallahu alaihi wasallam. Na'am. gari wato ke salma ke laila ke hindu ke da'adu ke sulaima ke fatima ke zainabu ku rabu da ni litazkar lami saboda ambatan annabi amintacce fa innahu wadannan matan biya ambato su wa hindin wa da'adin aw sulaima wa zainabin wa fatima aw salma aw asma wa maryam hadda asma wa ciki farai kuwa ba da cewa ya ce in kana so ka san abin da ke hana ni bacci da ko alkurani an ce to shi gashi mun da kai ce budo suratul najm ya ce a nan za ka ga fuskar mai hana ni bacci wannan fuskar za ta mantar da kai waɗannan mata take ina hadibu yake ko da zuba me yace fasuratu wan najmi tilwan wata fahani taral mustafa zaharan wa batnan wa tafaran بسر من أسرار الإله مكتل ترى ما همان النوم بالشوق منشدا على إن صباح أيها الرب واسلم وانا ne za ka ga ya ce to duk waɗannan mata cikin za ka manta da su za ka manta da yiwu za ka manta da daru za ka manta da salma da sulaima za ka manta da fadima da asma'u ya ce kai ga yawa sarakunan duniya sun yi bacci ga wani irin mulki da ba a siya da kuɗi a hannun mu Allahu akbar. Na zarini kirabe da ni litazkar al-amini domin ambatan annabi amintacce fa innahu domin cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malal kalba ya cika zuciyata fal mali man farzi ban da wani lokaci ko mazarta na zikira ki zuwa ga ambatan ki kirabe da ni kawai ban da wani lokaci ki عليه صلاة الله صلاة الله يتبت أغريشي ثم سلام صلاة وانا صلاة البركة انت ولفا أتعليني لوسلك وتصبو لسادوا لكي كالذي انظم كمر الذي بي ويزهم بآمنوا saboda tsabar ƙaunar sa da ba za ta ce inda ba Allah ne kawai kaga Allah shi ba zai sayi shi kadai ba dole sai an kawo amalu sai an hada su wato kamar sila ne da mausuli sila da mausuli sai sun haɗu saboda haka ni na zama allazi to a kamun amalu yawwa alayhi salatun lahi salatin Allah ya tabbata a gare shi sannan amincin sa salata wannan salati da albarkacinta in dinga ɗaukaka ala kulli jibizi ta ce wuyan duk wani babban malami ya take kuwa عليه صلاة الله صلاة الله يتبت أغريشي ثم سلام من سا وآله جدا سا وسابق صحبا سا ودن سكا سكا هنغو نور مأكذي حجا أمر رقونا شيئا صلى الله عليه وسلم يا ربي يا رب يا رباه يا صمد وقم مجيبا لنا يا واحد الأهل يا بر يا وتر يا عين المراجع جد يا من لا له شفع كلا ولا ولد أجب أبيدا وفرج كربه أبدا يا من لا شفيع له واقع ولا ند أنت الإياس لكل خائف وجل يا رب يا رب يا من لا له ند فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نسب ولا حسن المصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد الطاهر العنبري أحمد صل وسلم على خير الورى جدنا محمد آل أسد سلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كرم من كامنا تعالى مولانا الشيخ أحمد علي أبو الفتحي رضي الله تعالى عنه da ya shigo cikin wata riga wai ita Muhammadu Mustafa sauraka za mu saurari yan kalmomi sannan mu karbi addu'a daga wurinsa amma ban san ko wani jami'i yana da sako da zai isa tukuna sannan
tunatarwa ne na